أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna yau muna hudu ga wata na zulhijja wata na goma sha biyu a cikin jerin gwanon watannin addinin musulunci shekara ta 1446 wanda haka in ya dace wa 31 watan biyar miladiya na 2025 da izinin Allah subhanahu wata'ala wannan zai zamanto mana darasi na 21 a cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyyati wallafan shehun malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya rahama gare shi malam yana mana bayani akan zikru mutaqaddimi al-islam min as-sahaba yani ambatan suwane ne suka fara amsan musulunci a cikin sahabbai to mun ji irin su khadija bintu kuwailidin radiyallahu anha irin su aliyu ibn abi talibin irin su zaid ibn harisa irin su bilal irin su abubakar siddiq da sauran wasu daga cikin sahabbai to ana cikin wannan bayani kuma ba zo kan gaban karshen darasin ba lokaci ya kare kenan da izinin Allah za mu dasa yau safaha ta 124 kenan fashi na 124 mal yace wa amma qawluhu wa laqad makastu sab'ata ayyamin wa inni la thuluthal islam yace fa mushkilun wama adari ala madha yudau alayhi malike cewa wa amma qawluhu amma kaga bayani ko magana akan abin da ya shahi maganar da ya cewa wa laqad makastu sab'ata ayyamin ya ce na zauna tsawon kwanaki guda bakwai wa yake wannan magana kenan wa yake magana wannan wala qad makastu sab'ata ayyamin ha sa'ad ibn abi waqqas kenan magana ce ta sa'ad ibn abi waqqas yace ya zauna sab'ata ayyamin kwanaki guda bakwai sa'ad iya ɗaya daga cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدع yace wala qad makastu haqiqa na zauna sab'ata ayyamin kwanaki guda bakwai sai ce wa inni la sulusal islam yace ina kan mataki na cewa kusan ni ne mutun na uku wanda ya amshi musulunci inji sa'ad ibn abi waqqas to amma kaga wannan magana ta sa'ad mala yace fa mushkilun ya ce magana ce wadda tana da rudani a cikinta kamar yaya sai ya ce wa ma'adari ala maza yuba'u alaihi ya ce ban san ba ya za mu fahimci wannan magana ta sa'ad kenan a ina za mu ajiye ta ya ce ya yi kwana bakwai kuma shi ne na ukun musulunci kaga na farko dai akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai khadija bintu khuwailid kamar da makaranta a baya maganganun da suka zo yana nuni akan cewa bayan manzon Allah ba wanda ya amshi musulunci in banda khadija kaga ta zama ta nawa kenan ta biyu sannan kuma ga can warqa ibnu nawfal da makaranta shi a baya ai shi ma ya amsa ya zama na uku ko sannan kuma ga aliyu ibnu abi talibin ga abubakar siddiq ga zaid ibnu harisa sannan kuma ga wasu daga cikin su ga aliyu ibnu abi talibin to shine malai yace fa mushkilun sai yake cewa ma adari ban sani ba alama za a kan mi yudau alaihi za a dora wannan maganar tashi sai ma ce illa an yakuna akhbara bi hasaba bi hasabi ma ma alimahu yace kawai abinda zamu ce shine sa'ad ibn abi waqqas ya ba da labari gwargwadon abin da shi ya sani ya san wane da wane da wane yana ga cewa shi ne na ukunsu amma akwai wasu wanda bai san da su ba kuma na sai maka karatun da aka yi wancan satin wani zai musulunta ba ma sai ya musulunta ba yanzu za mu zo magana akan abu zarul gifari kaga da ya musulunta manzo Allah ya mishi koma garin ku to wanda ya zo ya musulunta bai ma san ba abu zarul gifari ya yi mi ya mishi musulunci kenan sa'ad ibn abu waqas ya ambaci wannan shine mala yace illa an an yakuna akhbara bi hasab ma alima ma alimahu kenan ya bada labari gurgurdan abin da ya sani sai mala yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa rawa at-tayalisi wa ahmad wal hasan ibn arafa an ibn mas'ud qala al-imam at-tayalisi da imam ahmad al-hasan ibn arafa daga abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط بمكة yace kuntu gulaman yace na kasance yaro yafi'an yafi'an ma'anahu aina hastu lihtilama ina kusa da balaga kenan yaro ne wanda yake dai kaman dan shekara 12 13 haka kenan na kusa da balaga shine ma'anan yafi'an yafi'an kenan ya ƙara ba albuluga yake cewa ar'a ghanaman ina kiwon dabobi li uqba ibn abi mu'ayth bi makkah ina kiwon dabobin uqba ibn abi mu'ayth a garin makka kenan inji shi abdullahi ibn mas'ud yace ina cikin haka kawai fa ata alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa abu bakr yace ina cikin kiwo a cikin daji kawai sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi da abubakar lokacin da za su yi hijiran nan ya ce wa ƙadfarra minal mushirikina da abubakar da umar sun guje wa mushirikai yana sun gudu sun bar mushirikai faƙala sai yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ko kuma abubakarin au faƙala ko kuma suka faɗa su biyun gaba ɗaya da abubakar da umar suka ce wa abdullahi ibn mas'udin inda ka ya gulamu ya kai yaro shin kana da laban taskina kana da madara wadda za ka shayar da mu ƙultu sai abdullahi ibn mas'ud yake cewa inni mu'tamanun ya ce ni wakilci ne aka bani mu'tamanun ana yana ne kenan laisal malu li ai bal inna ma huwa li ghairi amana ce aka bani na waɗannan dabobin in yi kiwon su da haka kenan ban ni da ikon da zan iya ɗaukan madara in ba ma wani kaga annan ya huto mi amana amana kuma a lokacin kaga yana hira manzala sallallahu alaihi wasallam yazo Abubakar yazo la'alla a lokacin bai ba musulunta ba yace inni mu'tamanun sai yake cewa lastu bisaqiyakuma wa lastu bisaqiyakuma ban kasance wanda zai shayar da ku wannan madara ba faqala sai manzala yake ce mishi hal indaka min jaz'atin shin kana da wata dabba wadda take karama lam yanzu alaiha alfahlu ba'd wadda bijimin bijimin ya kira shi da suna namijin dabba bai je zuwa gare ta ba shine ma'anan lam yanzu alaiha alhaflu ba'd alfahlu ba'd kenan wanda bijimi bai je mata ba me ma'anan shi kenan wadda dabbar da bata taba aihuwa ba kenan a cikin dabbobin da kake kiwo yanzu akwai wadda ba taba aihuwa ba shine ma'anan kenan lam yanzu alaiha alfahalu ba'd qultu na'am abdullahi ibn mas'ud yace eh akwai dabbar da ba taba aihuwa ba yace fa ataituhuma biha sai na zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubakar na zo musu da wannan dabbar da sai aka zo da ita fa yake cewa fa taqalaha abubakrin sai abubakar ya kulle ta kene kama dabbar ya rike ta ya kulle ta wa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ad-dar'a ko ad-dir'a manzala sallallahu alaihi sai ya rike ad-dar'a hantsa kene hantsan wannan dabbar da bata aihuwa ba kaga dabbar da bata aihuwa kaga ba madara tare da ita kene aka kawo dabbar da bata taba aihuwa ba manzala ya rike hantsan wada'a manzala sai addu'a da ya addu'a fa hafala ad-dar'u sai wannan hantsa ta wannan dabbar sai ta ciko da madara sai ce wa atahu abubakarin sai abubakar ya zo mishi bi sakharatin muta'aqqira sai ya zo mishi da wata wani kaman kasko na dutsi wanda ke ne yake da ɗan loko yake da ɗan rami a waka da kawo manzala salasalama ya ce fahala ba fiha sai manzala ya tatsi madara a cikin wannan makayin da abubakar ya bashi sun mashari ba huwa wa abubakarin manzala ya sha abubakar ya sha a wannan dabba da ba taɓa haihuwa ba ya ce sun masaka ya ni abdullahi ibn masud yake cewa ni ma kuma suka shayar da ni kenan su sun sha sun wadatu sannan kuma ni ma sun shayar da ni sun maƙala lidar'i ko kuma sun maƙala lidir'i sai mazalla yake cewa wannan hantsa ta wannan akuya wadda aka tatsi nonon nan ya ce iklis kame kamar riƙe faƙalasa sai wannan hantsar sai ta riƙe kamar madara ko kuma nono bai taɓa zo mata ba sallallahu alaihi wasallam to kaga shi abdullahi ibn mas'ud ya ga abin da ya gani ya ce falamma kana ba'da zalika falamma kana ba'da bayan an yi wannan an kammala abdullahi ibn mas'ud yake cewa sai na lallabo ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na zo na samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na ce mishi allimni min hadha alqawl at-tayyib karantar da ni daga wannan magana mai dadi da naji kana karantawa me yake karantawa alqur'ani yace koya mini wannan magana mai dadi ya'ani yake ce yana nihin alqur'ani yana nihin alqur'ani faƙala sai mazala ke ce mashi innaka gulamun mu'allamun mu'allamun ay mulhamun lissawabi wal khair mulhamun kenan kai ɗalibi ko kuma kai yaro ne mu'allamun wanda aka mashi baiwa ta gane abin da yake na daidai da abin da yake alheri mazala ya faɗi mashi haka wasu malaman hadisi suke cewa abin da ake nihi da mu'allamun cewa za a koya maka kuma za ka koyar kenan shi abdullahi ibn mas'ud haka manzon Allah ambata mishi yace fa akhadtu min fihi 70 suratan abdullahi ibn mas'ud yake cewa sai na dauka na koya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace surori guda 70 yace ma yunazi'uni fiha ahadun babu wani wanda ya isa mini jayayya akan waɗannan surorin tsaf ya dauke su kaga wanda yana nuhu ƙwaƙwallor wanda ba Allah tana yi ƙwarai da gaske sura saba'in ya ɗauka duk da cewa surorin suke makiya a lokacin magana hijira ce kaga surorin suke makiya ne ala'ayi dai ya ɗauki sura saba'in a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine bayani akan abin da ya shahi abdullahi ibn mas'ud sannan kuma da harkon bayani akan waɗanda suka fara amsan musulunci kenan dukkan waɗannan bayanai da muka ji wa laqad makastu wa ana sab'ata yake cewa wa laqad makastu sab'ata ayyamin wa ana sulusal islam wani yake cewa ana rubu'ul islam wani yake cewa ana khumsul islam waɗannan maganganun duka kowa yana yin su gwargwadon abin da ya sani ya shiga musulunci ya ga wani da wani sai ga a shine na biyar kenan ya ga mutum hudu ya ga mutum biyar ya shigo sai ce shine nawa na shidda alhali akwai Allah wasu gommai wanda sun musulunta sun ma koma garin su shi bai san da su ba kenan wannan magana ce wanda take kenan duka tana hutowa a hili cewa kowa yana bayani ne gurgurdan abin da ya sani to yanzu bayan malam ya kammala wannan fasali da yake magana akan waɗanda suka fara musulunta yanzu sai zai biyo hallau ɗaya bayan ɗaya zai bada wasu namazi wasu daga cikin misalai na waɗanda suka fara musulunta sai ce zikru islami abi zarrin radiyallahu anhu wannan bayani ne akan abin da ya shahi musuluntan abu zarrul gifari za ka ji ana ta abu zarrin abu zarrin abu zarrin jundub ibn junada ko abu zarrin malice rawal bai haƙiyu an hakimi bi sanadihi an abi zarrin ƙala kuntu rub'al islam kaga abu zarrin kuma yake cewa shine na hudun musulunci shine na hudu alhali shi kuma ya kai na nawa kaga lokacin da ya zo ai aliyu ya tarbe shi kai shi wajen manzala sallallahu alaihi wasallam bayan idan abin da ya gudana a lokacin ko manzala ga ga khadija ga waraka ga aliyu ga abubakar kaga kaɗan sai dai zama khumsul islam kuma ga irin su zaid ibn harisa ga irin su annabi ya kira shi da yasir ammar ibn yasir ga kuma mahaifiyar shi sumayya duka suna nan to amma kaga ana cewa kuntu rub'al islam kenan abin da ya gani akan shi hukunci yace aslama qabli thalathatu nafarin yace mutane guda uku sun musulunta kahinni sai ce wa anar rabi'u ni kuma ni ne na hudun su ni ne na hudu wanda ya musulunta ya ce a taitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam faƙultu assalamu alaika ya rasulallah ya ce na zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai na ce tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka ya rasulallahi ya ma'aikin Allah ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya ce ina mai shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan kuma ina shaidawa kai manzo ne na Allah in ji abu zarul gifari ya ce da na faɗi wannan magana fara'aitu listibshara fi wajihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace hudun wannan magana yake da wahala yace sai naga alaman albishiri da jin dadi da kyalkyali da walwala a huskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a dalilin musuluntan da Abu Dharr gifari yayi Gifar sunan garin su ne kenan shi kuma sunan shi Abu Dharr Abu Dharr kuma kenan kaga wannan alkunya ce kenan zai zamanto Jundub ibn Junada kamar da bayani akan shi iya da tsawo sosai yake ce kenan fara'aitu fara'aitu alistibshara sai naga albishiri ko naga murmushi fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a huskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shi kuma dabi'a manzalla ne haka nan duk lokacin da musulunci ya samu karuwa to manzalla horin ciki yake kuma dadi yake ji kuma wannan shine dabi'a duk mutum musulmi duk mutum mai imani rika horin ciki a lokacin da kaga addinin musulunci yana haɓaka haraka abin da sha addini yana ƙara mamaye al'umma to wallahi abin horin ciki ne kuma abin jin daɗi ne to malam anan Allah al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa haza siyaqun muhtasarun yace wannan siyaqin da aka ambata anan malam al-Hafiz Ibn Kathir ya ambace shi a takeice ne kina hadin shi a takeice sai ce wa qad rawahu al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma yace amma kissar musulmtan abu dharr al-ghifari ai imam al-bukhari ya rawaice ta daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas me yake cewa lamma balaga aba dharr mab'atha rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala li akhihi lokacin da labari ya cimma abu dharr game da ayyuko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa ɗan uwan shi ƙanan shi me yake ce mushi ya ce irkab ya ce hau abin hawa tashi zama bai same ka ba ila hazal wadi zuwa ga wancan kwari ko kuma wancan yanki yana nihin yankin garin makka ya ce fa'alam fa'alam li ilma hazar rajulin ladhi yaz'umu annahu nabiyyun yake cewa fa'alam ka je ka sano li ka sano muni ilma hadar rajuli ilimi akan wannan mutumin da allazi yaz'um wanda yake raya cewa annahu nabiyyun cewa shi annabi ne je ka ka binciko ka ji wayya ake ciki abin nan haka ne ko ba haka nan bane ba yake cewa ya atihi al-khabaru min as-sama'i wanda ya bada labarin ta ai labari yana zo mishi daga sama wa'ayi kenan fasma' min qawlihi summa atini ya ce ka je ka saurara daga maganganin shi sannan sai ka zo ka bani raskonan bayani ne aka samu a can ya ce fantsalakal ahu sai wani ɗan uwan na abu zar sai ya cira sai ya tahi hatta kadimahu wa sami amin kalamihi sai da ya iso zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi a garin makka sannan kuma shi ɗan uwan abu zar ɗin ya saurari maganganun manzala sallallahu alaihi ga baki ɗayansu sun maraja ila abi zarrin faƙala lahu رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر يتي ناجي ناسا ميشي ناغنشي يأمر بمكارم الأخلاق yana umarni da ɗabi'u da halaye masu kyawu kaga wannan ya huto a cikin magana manzala da yake cewa innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq manzala yace an aiko ni saboda in cike gurbin ɗabi'u da halaye masu kyawu shi yasa manzalla da yawa daga cikin ɗabi'un shi shi ya jawo mutane zuwa ga musulunci ka duba wannan mutumin da ya zo daga dajinsu kawai yana zawa sai kama abin da manzalla ya sanya a jikin shi a jikin a jikin shi kawai sai matse shi sai ce wannan dukiya tunda ba taka bace ba ta mahaifinka bace ba ka bani daga cikin ta sahabbai suka taso manzalla ya ce ku zauna me kake so manzalla ya ce ku je ku bashi duk abin da yake so a bashi wannan shi kuma shi ne dalilin musulmantar shi da ya ta yi ƙauyen sai ke ca kai jama'a na zo muku daga wajen wani mutumin da baya tsoron talauci ya yi bayani ya yi bayani ya kaga halin manzalla a nan shi ya shigar da shi cikin musulunci mutumin da ya zo farfajiyar masallaci ya yi bawali mutane suka tashi za su bige shi ko fazaja ruhu manzalla me musu ya ce da'uhu ku kyale shi saboda masalihin da suke cikin a kyale shi ya gama abin da yake na bawali shine abin da ya kamata kaga idan aka bi shi bawalin maimakin a zuba ruwa a waje guda to bi ne za a riƙa yi ana zubawa a wurare daban-daban tunda bai gama kammalawa ba kuma aka bi shi a guje sannan abu na biyu zai tilasta shi akan ya dakatar da wannan bawalin alhali bai kare ba wanda kuma zai cutar da gangan jikin shi zai cutar da lahiyar shi akwai abubuwa da yawa da malamai suke ambata karkashin wannan hadisi sai manzala ce ku kyale shi sai da ya kare abin da yake kaf manzala ya fada'a bi zanubin min ma fa uhrika alaihi manzala ya ce a kawo guga ta ruwa aka dauko guga ta ruwa aka zuba a saman bawali wannan mutumin sai manzala yake ce mishi ya kai bawon Allah wannan wurin da kake gani wajen bautan Allah ne ɗakin Allah ne irin waɗannan abubuwa na ƙazamta ba sa cancanta game da ɗakin Allah subhanahu wataala wannan abin ya sa wannan mutumin ya musulunta kuma a nan sai yake ce Allahumma ghafir li waghfir li Muhammadin wala taghfir ma'ana ahadan abada yace ya ubangiji ka gafarta mu ka gafarta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda mu biyun nan kaka ba kowa gafara saboda su sun so su dan ya dan casa shi kadan mazalla yake ce mushi a dawo bawan Allah ai rahmatullahi wasi'a rahama Allah tana da yalwa kakka kumtata ta to kaga anan duka dabi'u ne da halaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta kuma asalin da'awar a karan kanshi idan da a ce wani yazo da da'awar musulunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tabbas a garin Makka da fallasa ya kama shi to shi mutum ne wanda an gama ittifaki akan shi dama kowa ya yarda mutumin mutumin kirki ne tun ma kahin ya hudu abin da ya hudu ashe yasa Abu Sufyan da Hirakal yake tambaye shi yake cewa a cikin uwayen shi akwai wanda ya taba da'awan annabta yace a babu sai yake cewa da wani daga cikin uwayen shi yayi da'awa sai a ce gadan gidansu ne yake fama ya kare to amma a cikin uwayen shi ba wanda ya wannan da'awa yace me yake kiran ku zuwa gare shi yana yace yana kiran mu zuwa ga dabi'u da halaye masu kyau a bar ƙarya kar ai cin amana kar ai wane ne kar ai kaza sai ce wannan shi ne aikin annabawa to mazalla duk gwagwarmayar da ya sha akwai mutane da yawan da ɗabi'un shi ya sa suka musulunta wanda kuma abun ɗauka a nan shi ne dukkan mutum musulmi ya ji tsoron Allah ya zamanto mutumin da yake da ɗabi'a mai kyau kar ka zama wani a wani mutum raƙam wanda yake jaf ko kuma wani raƙam wanda yake galiz a cikin al'umma a ya zamanto halayenka da mu'amalarka da kai kawonka cikin mutanenka wannan kaɗai zai iya sa su fahimci addinin Allah a lokacin da bayani ya biyo bayan wannan mi zai sai zaman to shikenan wafaqa shannu tabaq eh faduwa ta zo daidai da zama kai kawai tahiya ne zai amma idan zaman to a kai kana da abun musulunci amma kuma halin dabi'unka da halayenka ba su da kyau duk wanda ya mu'amalace ka sai ya ji babu dadi to kaga wannan akwai matsala to shi yasa anan yake cewa wannan abu dan uwan Abu Zarul Ghifari yake ce mushi ra'aytuhu ya'muru bi makarimil akhlaq yana umurni da halaye da dabi'u masu kyau gaskiya riko da amana yin magana mai kyau mu'amalantar mutane da lutufi da sauran abubuwa makamantan wannan sannan a nisanci ƙarya a nisanci ha'inci a nisanci yaudara a nisanci dukkan wani hali da ɗabi'a wadda bata da kyau mutum ya nisance ta to shi manzon nan yana umarni akan mi makarimul akhlaq halaye masu kyau sai yake cewa wa kalaman kuma naji shi yana wata magana kaga yanzu anan ya amuru bi makarimil akhlaq hadisai kenan na'am kaga anan dan kalu kato ya ji kunya wallahi kaga zuwan dan uwan na Abu Zar yanzu zawwa ne saurare shi sai ce yana umarni da halaye masu kyau halaye masu kyau mun dubi magana sai ce wa kalaman ma huwa bishiri sannan naji shi yana wani zance wanda wannan zancen ba ba waka bane ba ba waka bane ba kenan me qur'ani ne kenan kaga anan ya bambata tsakanin al-hikmatu sannan kuma da ayoyin alkur'ani mai girma daban-daban suke kaga yana umarni da ɗabi'u da halaye masu kyau sannan kuma wa kalaman ma huwa bi shi'r faqala sai Abu Zar da yaji wannan bayanin daga bakin wannan dan uwan nashi sai ji kaman ya ƙara motsa mishi inda yake mishi kai kuma bai gama gamsuwa ba sai ce ma shafaitani mimma aradtu yace wallahi baka warkar da ni ba game da abin da nake nihi inji na bayanai wannan bayanin naka ya muni kaɗan dole sai na samu ƙari kawai abu zar miyai fata zawwada sai ce wannan aikin wani baya mashi kuma aikin shirya ne da abin da ya shahi musulunci tabbas wani ba zai maka shi ba kai ne za ka makanka kawai fata zawwada sai ya gama kimtsa ya ɗauki guziri sannan kuma wahamala ya ɗauki shannatan lahu fiha ma sai ɗauki wani burigami ko ka ce wata salka wanda a cikinta shine shanna kenan alqirbatul baliya kenan ya ɗauki wata salka fiha ma a cikinta akwai ruwa hatta kadima makkata ya kama hanya daga garin su gifar har sai da zo garin makka fa'atal masjida yana zawwa garin makka sai fara zuwa masallaci faltamasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala ya'rifu da ya zo ma sai shiga bincike da neman ina manzan yake amma bai wala ya'rifu bai san shi ba bana tana iya gane cewa wannan shine kuma sannan ba za ka zo ba kawai kai tsaye ka zo ka ce wai wane ne wannan annabin ne cikin to shi abu abu zarul gifari duk da cewa ya kwatanta haka nan in wanda haka in kuma ya jawo shi abubuwa kada ya zo bai san shi ba yana ta nema yana fama ya gane wane ne sannan wa kariha an yas'ala anhu kuma ya kyamaci kar ya tambaya game da shi yace hatta adrakahu ba'dul layli har sai da wani kaso daga cikin dare ya zo mushi kenan yana cikin wannan yanayin kawai dare ya zo fara'ahu aliyun sai aliyu sai ga abu zarul gifari bai saba wane ne fa'arafa annahu gharibun da ya kalle shi ma ya tsayi sai ga wanda mutumin bako ne wanda kuma garin da yake da mutane waɗanda ba su da yawa ana iya kowa yana siyasan kowa daga kaga mutum bako to kasan shi shi yasa umar a cikin hadisin shi yake cewa ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sha'ri yake cewa la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad ga mutum na kaman yanzu ya fito daga cikin gidan shi tsaf amma ko ba wanda ya san shi to ya kamata wani ya kamata wani san shi inda dan gari amma ba wanda san shi in ku dan bulagoro to ya kamata yazo ash'asa akbara yazo yayi furdutu to amma yazo tsaf amma kuma wanda san shi daga nan suka sa alamar tambaya to shi ma aliyu anan fara'ahu aliyun fa arafa annahu gharibun sai gane wannan mutumin bako ne falamma ra'ahu lokacin da ya ganshi kenan aliyu ya ganshi tabi'ahu da afwan falamma ra'ahu lokacin da shi Abu Zar yaga yaga Ali ibn Abi Talib da yanayin da yake tabi'ahu kawai sai ya bi Aliyu da ya bi Aliyu walam yas'al wahidun babu ɗaya daga cikin guda biyu minhuma a cikin su wanda ya tambaya sahibahu ya tambaye dan uwan shi an shay'in akan wani abu kawai da yaga yazo ya tsaya yayi kin da ya gaba kawai sai bi shi eh sai bi shi har suka tai inda Aliyu yake sun da shi ma a lokacin yaro ne ƙararrami suka yi sa kwana a gidansu hatta asbaha har sai da sahiya ta yi da sahiya ta yi fahtamala qirbatahu wa zadahu ila almasjid sai ya ɗauki salkashi shi Abu Zar sannan kuma ya ɗauki guzurin shi sai ya tattara sai kuma masallaci hallau tunda aiki ya zo ba zama ya zo ba dan sai kuma gindin masallaci yana nan yana zaman dakon jira yana yana tafaqqudul hal yana bincike ya gane wane ne wannan annabin wa zalla zalikal yawm wa la yarahu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan wunin gabaki daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai ganshi ba shi bai ga manzo Allah ba hatta amsa har sai da wuni hallo ya riske shi kaga ya kwana ɗaya can yanzu kwana na biyu kenan fa'ada ila madja'ihi sai ya koma inda aliyu ya ganshin nan ajiya famarra bihi aliyu sai aliyu ya zo wucewa faqala sai yake ta amma ana lirrajuli an ya'rifa manzilahu washin lokaci bai yi ba ga wannan bakon ya gane ina ne masafkin shi fa qamahu sai ya tada shi fa zahaba bihi ma'ahu ya tahi hallawi sake koma wata da shi suka je gidan su Aliyu aka sake kwana a cikin wannan tahiyar la yasalu wahidun minhuma sahibahu an shay'in ba mai tambayan kowa komi kawai kin haka suka tai suka kwana aka sake washe gari suka sake zuwa suka kwana haka nan hatta idza kana yawmus salisi sai da aka zo rana ta uku fa'ada aliyun aliyu ya sake dawowa ala misili zalika akan kwatankwacin yadda ya same shi nan ya sake iske shi akan wannan yanayi fa'aƙama ma'ahu faƙala ala tuhaddisu ni billazi aqdamaka aliyu yake cewa salwallah yake kira shi da suna abu zarul gifari ya ce ala tuhaddisu ni shin ba za ka labarta mini ba billazi aqdamaka wai me kaka garin nan ka zo yau kwa ɗaya an yi kwana ɗaya an yi kwana biyu an yi kwana uku kai baka tahi ba kuma kai a waje guda kana zaune ka wuni farai kuma an dare hallo ka zo a koma a zo a kwana me ya kaka ba ni labari billazi aqdamaka abin da ya kaka wannan garin qala sai Abu Zar yake cewa in a'taitani ahdan wa mithaqan in ka bani alqawli ahdan ke da alkawali sannan kuma wa misaƙan da yarjejeniya akan laturshidan yake cewa laturshidanni aw laturshidannani laturshidanni akan cewa zaka shiryar da ni ko zaka nuna mini abinda nake nema fa'altu sai in aikata haka kenan sai in baka labarin ga abin da ya kani fa fa'ala aliyu sai dauki alƙawali akan cewa ya dauki alƙawali abinda kai kakan na in ka hodi mini in dai na sani zan baka labari akan shi fa akhbarahu sai abu zar ya ba ma abubakar aliyu labari kala sai aliyu yake cewa fa'innahu haƙƙun ya ce wallahi wannan mutumin da kake nema gaskiya ne wannan mutumin da kake nema gaskiya ne kaga kenan shi ma Allah ya datar da shi ya faɗo hannun wanda yake musulmin ne yana gama bayanin ce abinda ka zo inna gaskiya ne sannan wa innahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma tabbas ba shakka wannan mutumin da ka zo nema manzo ne na Allah da haka abinda za a yi fa iza asbahta fattabi'ani idan sahiya ta yi ka biyo ni eh fa in yake cewa fa inni in ra'aytu shay'an akhafu alayka idan muna cikin tahiya naga wani abu da nake ji maka tsoro yake cewa qumtu zan tsaya ka anni uriqul ma'a kai ka ce kamar ina faman zuba ruwa ne a wani abu kene ya dauke da wani makayi wa in madaitu in kuma kaga na wuce yace fattabi'ni ka bini a inda na tahinna hatta tadkhul har sai ka shiga madkhali inda na shiga kina ga suka yi suna cikin tahiya in aliyu ya ga wani abin da la'alla za a iya gane cewa wannan mutumin fa biye ne yake da shi kuma an san inda zai kai shi sai sai kowa shiga wani al'amarin shi eh ai ihamin mutane su karkatar da hankalinsu su wawantar da hankalinsu lokacin da aka kowa shiga da kurkin shi kuma Allah sai a ci gaba da tahiya sai da suka tai takim takim inda Aliyu ya shiga Abu Dharr al-Ghifari ya shiga fa fa'ala fantalaqa yaqfuhu suka suka ci gaba da tahiya kenan suka cira suna tahiya yaqfuhu shi kuma Abu Dharr al-Ghifari yana biyan Aliyu ibn Abi Talib hatta dakhala ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama har sai da suka shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala ma'ahu ya shigo tare da Abu Zar fa sami'a min qawlihi wa aslama makanahu fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam suna shigowa fa sami'a sai Abu Zar al-Ghifari ya saurara min qawlihi daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maganar da manzon Allah yake wadi kenan yanzu ba maganar labari bane can dan uwan shi ya je ya bashi labari ko to yanzu kuma ya zo keke da keke ya zo gindin maganin ya karda wa aslama ya musulunta makanahu a wannan wajen ya ce na shaida lalle kai annabin Allah ne a lokacin faƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam marji ila qaumika fa akhbirhum hatta ya atiyaka amri wazala ya ce abu zar ya ce kuma mutanen garinka kuma zuwa ga mutanen garinka fa akhbirhum ka ba su labari ka labarta musu al'amari na kai ka ci gaba da abin da yake da awaci gwargwado abin da ka sani akwai annabi ya zo ya bayyana ta ku yi imani da shi kaga yanzu ya musulunta kuma yanzu aka ba shi aikin da ya kamata ya sunan musulunci wanda wannan yake maka nuni akan can duk mutumin da yake musulmi to fa wajibi ne a gare ka ya zamanto kana da ruwa da tsaki akan abin da ya shafi gudanar da addinin musulunci da kuma kawo gudunmuwa ta kowane bangare kowane duk abin da Allah ya maka na ni'ima kana iya ɗaukar shi a matsayin abin da zaka taimaka wa addininka kuma duk inda kake ma'aikaci ne kai dan kasuwa ne kai ɗalibi ne kai karatu kake a wani aikin hannu kake duk abin da kake kana da ikon da zaka iya taimakawa addinin ka to a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ka je ka baiwa mutane labari a garin ku sannan kuma hatta ya atiya ka amri ka je ka kasa kunne har labari na ya same ka daga lokacin da ka ji na bayyana abubuwa sun zamna yanda ya kamata manzo yake cewa he ka zo mini hatta ya atiya ka amri faƙala sai abu zarar gifari a nan sai ke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da ubangijin da raina yake hanne shi ya ce la'asuru hanna biha baina zahara naihim ya ce ina rantsuwa da allah la'asuru hanna sai na ɗaga muryata ya ɗaga muryata biha da ita itawa kalmar shahada wannan kalimatu la ilaha illallah nan muhammadun rasulullah ya ce na rantse da ubangijin da raina yake hannun shi sai na faɗi wannan maganan baina zaharanihim a tsakanin kahurai na garin makka kaga bako ne ya musulunta amma wannan abin da ba sa so su jin nan sai ya je da su fa kharaja sai ya fito daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta atal masjid ya zo masallaci fanada bi a'la sautihi sai ya daga muryar shi da madaukakin sauti kuma yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yace ina mai shaidawa babu abun bauta ba saka cancanta sai Allah kuma ina mai shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne a lokacin wasu daga cikin kahura suke can me muke ji a kunnen mu abinda kuke ji shine abinda kuka ji sai suka tashi sun makama kamal ƙaunu sai wanda suke wannan nadin na na gindin ka'aba gaba ɗaya suka tashi wannan kahuran fadarabuhu hatta adja'uhu suka kama suke bugun shi suke bugun shi suke bugun shi hatta adja'uhu har sai da suka kwantar da shi yani sai da ya kwanta suka kwantar da shi gaba ɗaya kaga dalilin dalilin addini amma dai sakon shi yayi me sako ya isa kenan ku kama jikinku ni bako ne amma na musulunta ku kuma ga abin nan a inda kuke kuna gindin murhu yunwa zai kashe kuma ku daiwa daga cikin su yunwa ya kashe su ga abin da ya kamata a gaban idon amma abu ya gagara kaga yayi ɗaya ko aka aka bashi kashi har sai da aka kwantar da shi flat fa'atal abbas ana cikin kishin shi sai ga al-abbas yanzu ibnu abdul muttalib babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akabba alaihi kawai yana zawa miye sai ruhun mushi sai rukunkume shi da ya rukunkume shi fa qala sai ya ce wailaku ya ce hukure shawa kai tunku shi mai musulun da lokacin amma dai wannan abin da suke yi ya san bayya aihowa garin makkaɗa mai ido ya ce wailaku kai tunku alastum ta'lamuna annahu min ghifar bukun labarin wannan mutumin mutumin garin gifar ne daga gifar ho yake sannan wa anna tariqa tijaratikum ila shami ai gifar ita ce hanyar kasuwancin ku zuwa ƙasar Suriya Sham taran kuke bi ku wuce yanzu idan kuka kashe musu mutum ya kuke tsammanin labarin zai kasance abinda ya musu kenan fa anqazahu minhum sai ya cece shi kenan sai ya ceto shi daga su waɗanda suke bugun shi Abu Zarul Gifari bai taye shi ba sun ma'ada min al-gadi ya je samu wuri kwana ya sha ake gina shi da suna ya huta ya abubuwa eh washe gari kuma min al-gadi washe gari limithili ha ya kuma ya sake maimaita ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah a lokacin Allah suka tashi waɗannan mutanen fa buhu suka bashi kashi sannan wasaru ilaihi suka ciratu zuwa gare shi kenan dukkan wani abu na bakin ciki suka gwada akan wannan bawan Allah fa akabbal abbasu alaihi al-abbas ya sake zawwa ya rukunkumi abu zarul gifari mala yace hadha lafzul bukhari wannan shi lafazin da imam al-bukhari ya zo da shi game da abin da ya shahi tarihin musuluntar abu zarul gifari mala yace labarin bai kare ba wa qad jaa islamuhu bayani akan musulunta abu zarul gifari ya zo mabusutan a shunhuɗe ya ce fi sahihi muslim saboda anan kaga riwaya ta farko an dan baka labari saboda kai tsaye aka ce maka ya musulunta yanzu nan kuma an haɗi maka ya aika dan uwan shi sannan ko bayan dan uwan ya koma ya bashi labarin abin da ya bashi sai ji bai gama gamsuwa ba ya taso da kanshi ya zo hallau nan ma akwai abubuwan da ba ambata ba sai ce amma shunhuɗaɗɗen bayani akan musulunta abu zar ya ce ya zo fi sahihi muslim a cikin sahihi muslim ya ce wa gairihi da ma wasu littafin hadisi wanda ba shi ba farawa ahmadun an abdullahi ibn an an an abdullahi ibn samit daga abdullahi ibn samit kala yake cewa kala abu zarrin abu zar ne anan da bakin shi yake cewa ya ce kharajana mun huto min qaumina ghifar daga mutanenmu gifar ganin gifar kenan ya huto daga wannan yanki sai ya ce wa kanu yuhilluna ash-shahr al-haram sun kasance suna girmama watannin suke masu alhurma ya ce ana wa ahi unaisun wa ummuna ya ce da ni shi abuzar kenan ya ce da ƙanina sunan shi unais sannan kuma da ummuna da mahaifiyarmu yace fantalaqna sai muka tahi hatta nazalna ala khalil lana muka tahi kenan kaman wani sadar da zumunci wani gehen garin gifar fantalaqna hatta nazalna ala khalil lana har sai da muka je wajen wani dan uwan mahaifinmu afwan dan uwan mahaifiyarmu dan uwan mahaifinmu shine khal aiwa dan uwan mahaifinmu kenan muka je muka sabka a wajen shi tunda ga ni ga kane na sannan kuma ga mahaifiyata muna tare duka kina aka je wajen ɗaya daga cikin uwanta an je ziyara to wannan dan uwan dan uwan mahaifiyar nata yake cewa zimalin wa zihaiatin mutun ne mai kuɗi sannan kuma mutun ne mai kurshini yana da yanayi mai kyau hai'a kenan yanayin shi yanayi ne mai kyau sannan kuma ga dukiya e kenan ya haɗa abubuwa guda biyu ga dukiya kuma ga yanayi mai kyau wannan mutumin da muka tai wajen shi dan uwan mahaifiyarmu kenan a matsayin mahaifinsu yake fa akramana khaluna wannan dan uwan mahaifiyar tamu ya karrama mu haƙiƙanin karramawa wa ahsana ilaina ya kyautata zuwa gare mu mutanen da suke kewaye da suka da aka girmama mu aka kuzuzuta mu aka ba mu karamci fa hasadana qaumu qaumuhu fa hasadana qaumuhu sai mutanen shi kenan ɗan uwan shi shi wannan uwan mahaifiyar tamu sai wannan abun ya zama hasada a gare su sai suka suka mana hasada game da abin da ya mana na karramawa da girmamawa wanda wannan kuma ɗabi'a ce ta mafi yawa mutumin da yake da duk wanda aka ya kusance shi sai aka kama wani tashi hankali ne wani da gaske to a lokacin kaga yana da yanayi mai kyau sannan kuma ya karrama su wannan abin sai ya jayo ce kuce da yawa faqalu lahu sai mutanen da suka yi hasada suke cewa faƙalu lau suka ce mashi innaka idza kharajta an ahlika ka sani duk lokacin da kai wani tahiya ko ka fita ka bar iyalinka akwai abin da yake faruwa ba ka sani wanda ya kamata yau ka san shi in ji su ƴan uwan ƴan uwan ƴan uwan ƴan uwan shi wannan wanda ƴan garin da suke zaune a wannan garin kenan ƴan uwan mahaifin wanda yake matsayin mahaifi a gare su kenan wanda suke kewaye shi suka ce akwai abin da yake faruwa duk lokacin da baka na a gidanka khalafaka ilaihim unaisun ya ce wannan da kake gani unes ɗin nan da ya zo tare da abu zarar ligifari da mahaifiyar dirran da baka na gidanka yake zauwa manna ta faru ko ba ta faru ba ta faru tun da rigima ce wadda kuma babu yadda za a ta mutu ƙwarai khalafa ka ilaihim unais ya ce faja a haluna da labarin aka ji aka haɗi mishi abin da aka haɗi mishi sai ya zo ya same mu a fusace da ya zo fasana alaihi fanasa alaihi kenan yana zauwa sai ya faɗi maganganu ya bayyana wasu maganganu wanda aka ambata mashi nasa ma'anahu azharahu wa haddasa bihi kenan ya bayyana abinda aka faɗi mashi ya labarta wa mutane ga abinda labari ya same ni ya faɗa masu abu zurul gifari da shi da ɗan uwan nashi unais da mahaifiyarsu ma qila lahu abinda aka faɗi mashi fa qultu lahu sai abu zarul gifari ya ce sai na ce mashi amma ma maza min ma'arufika abinda ya gabatu da kamanan ɗazu na kyautatawa da ganin mutunci da darajtawa da abinda kamana yake ca faƙad kaddartahu ka lalata shi yanzu wannan magan da ka zo da ita ta lalata wancan girmama wanda kamana na baya saboda yanzu agbabtana ma'anar shi kaddartahu ai aghdabtana ka fusata mu ka hadu abu na kage akan mu wanda kuma zai zama to balshi a gare mu sai yake ce mushi Abu Zar yake cewa wannan dan uwan mahaifiyar nashi yace wala jima'a lana fi ma ba'd yace kaga daga yanzu babu wani abin da zai saki hada mu da kai kaga hanan masu hasada sun yi sun yi aiki sun ɓata zumunci labari ya jirkici kala yake cewa sai abu zar yake cewa ya ce faƙarrabana sai muka kusanto sirmatana muka kusanto da dabobinmu kenan muka sun yadda wani ɗan sansani ne a inda suka je kai ziyara kenan bayan ya zo ya haɗe musu abin da ya haɗe musu to ho yanzu kuma ta zama ta ƙari saboda zumuncin ma lalace ya ce faƙarrabna sai muka kusanto da shirmatana kenan dabobinmu da muka kusanto da dabobin namu fahtamalna alaiha sai muka musu lodi aka yi laftu aka yi komi aka ƙari yace wa taghatta khaluna thawbahu shi kuma wannan dan uwan namu dan uwan mahaifiyarmu da muka kawo mishi ziyara sai ya rihe ma sai ya rihe huskan shi yani ya rihe kamar ya dauki mayahi shaka sai ruhu akan shi waje ala yabki ya rika kuka saboda kaga labari ya rikici a ce ran da baka nan gidanka wane yake zuwa to kaga sulhu iya da wahala sai an sa hankali sosai kuma an kai zuciya nesa to wannan mutum ke ne rika kuka shi ma a karan kanshi qala fan talaqna sai abu zar yake ta sai muka cira to muka bar wannan wajen hatta nazalna bi had bi khada yake ta bi hadrati makka sai da muka zo daidai gindin garin makka sai muka zauna kenan sai muka sabka a gehen garin makka fanafara qala fanafara unaisun rajulan an sirmatina wa an mithliha yanzu an zo gehen gari an zauna zama kuma na cewa kamar an zo kawai ana cikin haka fa na fara sai shi wannan dan uwan Abu Zarqin na Unais sai yayi jayayya shine ma'anar na fara ko ka ce fakhara sai alfahari da shi da wani fanafara kenan sai ya yi alfahari ko ya jayayya shi unaisin rajulan wani mutum kenan suka yi jayayya da shi da wani mutum an sirmatina akan wannan dabobin namu wa an misliha da kwatankwacin wannan dabobin namu kenan shi da aka yi jayayya da aka jayayya aka da aka gama jayayya sai shi unais ya ce wannan dabobin namu gabaki daya in abin da kaiwa da ka faɗi haka ne na sa su shi ma wancan da aka rigima da shi ya nuna wani kaso na dabobinsu ya ce in kahi ni gaskiya nima na sa wancan eh? ta take na irin ɗan balu su yi in suwa da suka ciwa ne zan ba da kaza in suwa da suka ciwa ne zan ba da kaza na sa kaza in dai wacce ta ci wacce kulab kaza ta yi rinjaye akan kulab kaza wannan modin an ce ana yin shi a garin da yanzu tun ƙarfi ana yin shi tun ƙarfi aka ce Allah kiyaye Allah shirya kaga ɗaya daga cikin aikin jahiliya saboda nan kaga wani bayani daga cikin abubuwan da suke da alama da burbudin jahiliya to kaga tun a wancan lokacin kawai ulas sai ya dauki dabobin su gaba ɗaya yasa yace in an yi shiga siyasa dabobin su kaji rigima kuma shi ma wancan ya gwada wani kaso na dabobin su yace in ka yi ni gaskiya na sa wannan ne ba haka suka yi sai suke cewa fa'atai fa'ataya alkahina sai suka je wajen dan duba jahiliya ce fakhayyara unaisan sai ce a ai gardaman da kuka yi unais shi yake da gaskiya unais shi yake da gaskiya ya ce fa'atana bisirmatina wa mislaha sai ya zo mana da dabobin namu wanda dama namu ne sannan kuma da kwatankwacinta tare da ita duka kenan da na wancan in gaba ɗaya haɗa ya zo da su sai ke cewa waƙad sallaitu yake cewa yabna akhi qabla an alqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thalatha sinin abu zarri gifari yake cewa yayi sallah shekara uku kahe sake kuma zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kina iya abinda aka farlanta ko kuma aka dora musu na wannan lokacin kina zuga sun da a gehen a gehen garin makka yace qala qultu liman qala lillah sai ka tambaye shi abu zarr to sallan da kaiwa kama sallah yace lillahi Allah na mamana saboda ya musulunta qala fa aina tawajjuh ina kake huskanta qala yake cewa haisu wajjahani Allah duk inda Allah sana huskanta kawai nake huskanta kenan babu wani abin da ya sha al-qibla ko wani tafasil akan abin da ya shafi sallah akan kanta qala wa usalli isha'a yace zan tashi in yi sallar da ake yi lokacin cin abincin dare ya ce hatta iza kana min akhirin laili in yi ta sallah in yi ta sallah in yi ta sallah yake cewa ya ce har sai ƙarshen dare ya zo ya ce ulkitu ka anni khifa'a sai in jehu kenan saboda ya gaji ya ce sai ya jehu kai ka ce kamar wani tsohon tsimma ne ka anni khifa'a hatta ta'aluni shams ina cikin wannan yanayin har sai rana ta zo ta tada ni kenan barci yake yi iya har sai rana ta zahira rana ta da shi kaga a lokacin ba ba a zafar la'asar kaza aka farlanta ba an san dai akwai wani kaso na sallah da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda aka aiko shi yake sallah daga cikin cutar wanda aka mishi kaga zai yi sujada a gindin ka'aba a dauko mi a dauko mahaifan dabba aka a dora mishi to Abu Zar Gifari da ya tayi wajen manzo Allah ya dauko wannan kaso na sallah kuma yayi sallah a tsawon shekara uku fa qala fa qala unaisun inna li haja bi makka sai wannan unais yake cewa ina da bukata zan shiga garin makka sai yake cewa fakfini hatta atika sai cewa Abu Zar yace ka zamanto mamayin gurbi na kenan duk abin da ya kamata in yi kamar gurbi na hatta a tika har sai na zo maka kenan zai shiga garin zai shiga garin makka qala fan talaqa sai ya ciratu shi abo shi wannan unais kin sai ya ciratu kenan zai shiga garin makka yake cewa fan talaqa farasa alayya sai ya ciratu sai ya tayi farasa ma'anahu abda sai zamanto yayi jinkiri kenan bai dawo ba da wuri summa atani bayan lokaci mai tsawo sai ya sake dawowa fakultu abu zai da ke sai na ce ma habasa ka me tsare ka kala sai shi unis ya ce mashi laqitu rajulan kai abin da ya tsare ni wani bayani na je na gani yace na haɗu da wani mutum ya zu'umu anna Allah azza wa jalla arsalahu ala dinika na haɗu da wani mutum yana raya cewa ai Allah ya aiko shi akan wannan irin addinin da kake kala fakultu ma yaqulu an-nasu lahu mutane me suke ce mashi kala ya na mutane suna ce innahu sha'irun wa sa'irun wa kahinun suna cewa mawaƙi ne boka ne ɗan duba ne wa kana unaisun sha'iran shi kuma unais inda mawaƙi ne ya ƙware a waƙa ficicce ne kala yake cewa kala faƙala kad sami'tu ƙaular kuhani shi unais yake cewa na ji maganganun bokayi ya ce fama ya ƙunu bi ƙaunihim ba irin maganarsu ba ce yake ya ce wa ƙad wa za'atu ƙaunahu sannan kuma na ɗora maganar shi da yake yi ala aqra'i shi'iri akan dukkan wani dangin kala na waƙe-waƙe da aka saba ake yi sai ya ce fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah yake cewa ma yalta'imu baya haɗuwa lisanu ahadin wani halishan mutum guda ɗaya annahu shi'irun akan cewa wannan abin waƙa ne ba waƙa bane ba wannan abin da yake yi babu wani mutum guda biyu da za su haɗu su ce wannan abin waka ne a babu duk wanda ya faɗi kuma to kawai shaƙiyanci ne sai ce wallahi innahu lasadiq yace ina maka rantsuwa da Allah wannan mutumin mutum ne mai gaskiya wa innahum lakazibuna su kuma waɗanda sai ya ƙareta shi wallahi waɗannan mutane makareta ne ba mawaƙi bane ba ba boka bane ba ba ɗan duba bane ba kuma abin da yake nan ba waka bane ba saboda shi unais ya san abin da ake cewa waka yace babu yanda za a yi magana shi ta haɗe da abin da yake waka ne ko so ɗaya ina gane ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala in ya so kuma karatu sai sai bayan sallan Allah kai mu da da lahiya na'am sati na sama mai zawa insha Allah kenan banda subdu mai zawa ta samanta insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته